ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله درسنا شدة أشكوانا للتاهنا العقيدة الوسطية أيها ديمنا تكين بياني زبو آيوين دمال أي أشكوانا للتاهنا waɗanda suke nuna sigofin Allah subhanahu wata'ala da aka ɗauko daga cikin waɗannan ayoyi da malin ya kawo rana ya ce mun tsaya ne akan wato ayoyin da suke nuna afuwa ta Allah subhanahu wata'ala da gafaran shi da ikon Allah subhanahu wata'ala da kuma buwayar Allah ta'ala da ɗaukaka shi مالك يتي وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين من يقول معنى دوكك تعالج ولرسوله كما دوكك تاتبتك من زيش وللمؤمنين كما دوكك تاتبتك مؤمنين saboda haka a nan wurin izza ce guda uku Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da ita ga kanshi sannan ga manzan shi sannan kuma ga muminai wanga izza ai ba iri ne bace izzar Allah daban ta manzo daban ta muminai daban Allah subhanahu wata'ala izza ci sifa ce tashi mana izza sifa ce sunan izza shine al-aziz da yanda muka ga al-aziz to an dauko ne daga al-izzatu daukaka da buwaya saboda buwaya ga Allah subhanahu wataala sifa ce ta dindindin haka ne ko sifa ce ta zatin Allah subhanahu wataala wadda take lazumtan zatin Allah ba ta rabuwa da shi daukaka ga manzon shi da buwaya gare shi ma'ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk in ya ci karo wurin gwagwarmaya da makiya kafirai mushrikai daukaka ta yi shi ce daukaka sama gare su amma wani lokaci Allah subhanahu wataala yana jarraban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bi da kafirai su rinjaye shi Allah ta'ala yana jarraban manzo da wannan domin mai a tsarkake a ɗarwaye a tsabtace zukatan bayan Allah wanda ke tare da annabi sallallahu Alaihi wasallam haka ma muminai suna samun ɗaukaka da buwaya gwargwadon biyayyarsu da imaninsu ga Allah subhanahu wata'ala idan sun ba Allah subhanahu wata'ala biyayya cikakkiya to za su samu wannan ɗaukaka da buwaya idan kuma suka cika rayuwarsu da sabon Allah to gwargwadon imaninsu gwargwadon buwayarsu gwargwadon sabonsu gwargwadon kaskancin da zai same su amma shi Allah subhanahu wata'ala kowane lokaci mabuwayi ne saboda kenan kun ganin buwaya ce Allah ta'ala ya tabbatar da ita ga ga kanshi ga manzon Allah kuma ga mu'mini amma ba iri ɗaya bace kowa da irin tashi ta Allah ta sha bamban da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta manzon Allah ta sha bamban da ta mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فبعزتك لأغوينهم أجمعين إبليس يرنتي دا بوايا تعالى فبعزتك يتتونا لنتي دا بوايا لجرمانك لجاقلك لأغوينهم لليسينا بتدسوا أجمعين باكي ديا إبليس كينا إبليس ما ينالنتي وانا الله سبحانه وتعالى ya san girman Allah ta'ala wadda ka kiyawaye ba wai ya jahilci Allah subhanahu wata'ala bane lalle za mu batar da su yace baki ɗayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayanka daga cikin su waɗanda suke abin tsarkakewa su kadai ne ba zan samu iko a kansu ba mana dai waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar da buwaya ta Allah ta'ala cewa yana daga cikin sifofin Allah ta'ala al'izza buwaya wa qawlihi ta'ala tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram sunan ubangijinka ma'abucin girma ma'abucin ɗaukaka ya tabbata ana wannan aya ta tabbatar mana cewa Allah yana da suna ko ma'ana wanda ya kawo mu duniyan nan wanda ya samar da mu daga dacen ba mu nan yana da suna ba kamar yadda waɗansu batattu suke cewa ba Allah ta'ala ba ya da suna ba wannan bacewa ce to Allah ya ce sunan ubangijinka madaukaki mai girma da daraja ya tabbata ma'ana ya tabbata yana da sunan kuma albarkar sunan ta tabbata wa qawlihi ta'ala fa'budhu wastabir li'ibadati ka bauta ma Allah kuma ka yi hakuri domin bauta ma Allah ta'ala hal ta'lamu lahu sabiya shin ko ka taba sanin wani takwara ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake kama da Allah ta'ala a cikin zatin shi ko kama da Allah a cikin wani abu daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya kaɗaita da su ka taɓa sani? ka san wannan? ba za ka taɓa samun takwara ga Allah subhanahu wa ta'ala ba bai da takwara cikin mala'iku bai da takwara a cikin aljannu haka ba cikin mutane annabawan shi ba takwarorin shi ba ne annabawan shi bayan shi manzannin shi bayan shi mala'iku ma bayan shi Allah ta'ala shi kaɗai ne ahadun ahadun wahidu shi kaɗai ne bai da abokin tarayya cikin komai na shi saboda haka wannan ma'aya ta tabbatar da mi a kaɗaituwar Allah subhanahu wata'ala zai farka shi daga wani ya yi kama da shi ko wani ya zamanto takwara gare shi walam yakun lahu kufuwan ahad kuma wani bai kasance tamka ga Allah ba ولم يكن أحد كفوا له mun gane ko domin ahadun shine ismu kana ga tanan lam yakun yakun shine fi'lun naqis ko fi'lun nasikh daga cikin me wato fi'lin lika guda 13 kana wa akhawatuha wa lam yakun ahadun wani bai kasance ba kufwan shine khabar na kana tamka daidai da daidai da ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana wannan ma ya kore kishiya ga Allah subhanahu wata'ala a cikin wani abu daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya kaɗaita da su fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah ta'ala kishiyoyi alhali ku kun san Allah ta'ala baya da kishiya kan ku sanya ma Allah ta'ala kishiya a cikin ibada kishiya a cikin aiki kishiya a cikin sifa ko suna duka Allah subhanahu wata'ala bai da kishiya a ciki duk wanda kuka ga yana kama da na Allah subhanahu wata'ala cikin suna ne kawai ba cikin hakika ba ne kamar yadda Allah yake mai shi mu ma masu shi amma jin mu ai takaitacce ne yanzu abin da ke wajen nan ba mu da shi na nan kadai muke kaga jin mu iyakantaccen shi ne duk inda muke nan kadai muke shi in muka dauki waya muna yi to kuma domin da ake ba cikin waya ba mu shi saboda mu abu guda muke yi aiki dai muke amma Allah subhanahu wataala miliyariyoyin aiki yake na saurare ba ma da iyaka sauraron Allah subhanahu wataala bai dade haka ma gani abinda ke gabanmu kuma iyakantacce muke gani mu Allah subhanahu wata'ala yana ganin baya da gaba tabu mu kuma ba mu ganin baya sai dai mu ga gaba idan ka kara man madibi to ba mu ganin abin da ke bayan madibin sai dai kuma madibi ya zanki ɗauko mu hoton bayan mu amma bai ɗauko mu hoton bayan shi kuma saboda haka mu ganin mu takaitacce ne komi na mu takaitacce ne ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله daga cikin mutane akwai wanda yake rike kishiyoyi koma bayan Allah suna son su kamar yadda suke son Allah subhanahu wataala kaga waɗannan mushrikai ne waɗanda suke daidaita Allah subhanahu wataala da halitta shi a wurin soyayya duk wanda ya daidaita soyayya Allah da halitta shi daidai da daidaito mushriki ne domin soyayya nau'i ne na ibada kamar yadda ake sallah haka ake soyayya ga Allah subhanahu wata'ala to duk wanda ya jawo wani koma wane ne shi ya daidaita shi da Allah subhanahu wata'ala a wurin soyayya to yayi shirka da Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari cikin wannan aya minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan cikin mutane akwai wanda yake rike wadansu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbuna suna son su ka hubbillahi kamar son Allah cikon aya Allah ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah madanda suka yi imani sun yi tsananin so ga Allah subhanahu wataala mana sun yi son Allah da kowa a cikin halitta wa qawli ta'ala wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm وكبره تكبيرا وقل الحمد لله كتي غوديا تا تبتا ga Allah shi kadai alladhi wanda lam yattakhid walada bai rike da ba kamar yanda mushrikai suka ce bai rike da ba kamar yanda nasara suka ce bai rike da ba kamar yanda yahudi suka ce Allah bai bukatar da shi yasa bai rike shi ba walam yakul lahu sharikun fil mulk kuma bai da abokin tarayya a cikin mulkin shi baya da wanda ke kama mai mulki ya ce kama gabas ne kama yamma ko ka rike ƙasa ne rike sama Allah ta'ala bai da abokin tarayya cikin mulki kamar yadda baya da ɗa to kuma babu wani wanda ke tarayya da shi a cikin mulki walam yakul lahu waliyyun min adh kuma wani masoyi makusanci bai kasance gare shi ba daga kaskanci ba mana saboda kaskanci ya rike wani ya zamanto shi ne mataimakin shi Allah bai da wannan cikakke ne da baya bukatar irin wannan dan adam ke bukatar majibinci makusanci mataimaki waziri wanda zai kama mai aiki dan adam kada ke bukatar wannan amma Allah subhanahu wataala ta bi lalle ne ta kowane waje wa kabbirhu ka girmama Allah takbira girmamawa sosai wannan aya ta kori ma Allah subhanahu wata'ala abokin tarayya a cikin mulki saboda kamala da cika ta Allah subhanahu wata'ala saboda cikakke ne mai ƙarhi ne mai komi da komi ne shi yasa baya bukatan wanda za ya kama mashi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir abinda ke cikin sammai da kasai baki ɗayan shi yana tsarkakewa ne domin Allah subhanahu wata'ala yana tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga dukkan wata sifa da wata aibi wanda take nuna na ƙasa ga Allah subhanahu wata'ala lahul mulk mulki na Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya ana duniyar nan da abin da ke cikin ta duka na Allah ne shi ya mallake su shi ke yadda ya ga dama da su sarrafa su ya juya su ya kashe wannan ya bar wannan ya ba wannan ya hana wannan ya sanya wannan rishin lahiya bar wannan da lahiya duka Allah subhanahu wata'ala ke ya sa wannan ya haihu wannan ya ki haihuwa sa wannan a bashi da ɗaya wannan a baya biyu wannan a mai haihuwa rana ɗaya a haihu mai ɗabi ko uku duka Allah subhanahu wata'ala ne saboda mulkin shi yadda ya ga dama da mu haka ba wa lahul hamdu kuma godiya ma ta yi shi kadai saboda ni ni'imomin da ya zubo mu saboda kyaututtukan da yake babu wanda babu wanda ke iya mana su in ba shi ba wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai wannan ma aya ta tabbatar da mulki ga Allah subhanahu wata'ala cewa bai da abokin tarayya تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا تبارك يا البركنتو الهيرنش سنيوا وليني الذي نزل الفرقان وانده سوكدا للبيوا الفرقان سنة لغتين سنة يعني القرآن ميجرما ala abdihi ya saukar da lallabewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin mai kyau da mara kyau alkur'ani kenan shi kadai ke tantancewa ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin mai kyau da mara kyau ya saukar da wannan lallabewa ala abdihi akan bawan shi ba dan komi ba li yakuna lil alamin nadira domin ya zamanto mai gargadi ga talikai baki daya Allah ya saukar da alkur'ani domin alkur'ani ya zamanto mai gargadi ko kuma domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai gargadi ga duniya da alkur'ani to kaga aiki na farko da Allah subhanahu wataala ya gaya wa alkur'ani shine na gargadi da wa'azi ta hanyar zamanto littafin da za karanta ka samu albarka littafin da za karanta ka roki Allah ya biya ma bukatu littafi ne na wa'azi in kana kan wani hali mara kyawu ka bari in kai barawo ne alkur'ani ya ce sata ba ta da kyawu in kai mushiriki ne alkur'ani ya ce shirka bai da kyawu in kai kafiri ne alkur'ani ya ce kafirci bai da kyau in sako kake alkur'ani ya ce sako baya da kyawu kafin duka dauki alkur'ani wani dodo wani littafi wanda sai an shiga cikin matsala za a tinkare shi ko kuma littafin za a karantawa kawai a maida shi kamar yadda nasarawa suka dauki littattafansu su karanta su samu albarka kawai ba su yi aiki da shi ba to kayi aikin banza ƙur'ani Allah ya saukar da shi domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to mai wa'azi da shi ya gargaɗi mutane ya ba su tsoro game da halayen da ba su da kyawu allazi wanda lahu mulku samawati wal ard shi yake da mulkin samai da ƙasa na yi shi kadai bai da abokin tarayya a cikin su sama da ƙasa duka na shi walam yattakhid waladan kuma bai rike da ba kamar yadda nasara suka ce kamar yadda yahudi suka ce kamar yadda mushrikai suka ce Allah bai da da dan baya bukatar shi walam yakul lahu sharikun fil mulki bai da abokin tarayya a cikin mulki a cikin sarauta da iko da yake ma bayin shi bai da abokin tarayya ce wa khalaqa kulla shay Allah ya halicci komi da komi faqaddarahu sai Allah ya kaddara shi taqdiran kaddarawa sosai komi da komi da Allah ya halice shi kuma Allah ya aula shi cikakken aula ga gwargwadon shi ga yawan shi ga girman shi ga hwadin shi ga tsawon lokacin da za a yi duka Allah subhanahu wata'ala ya aure shi mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la dhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما اتخذ الله من ولد الله تعالى يتي بيركدا با wannan min za'ida ce mattakhadha Allahu min walad Allah bai rike da ba ma'ana mattakhadha Allahu walada Allah bai rike da ba wama kana ma'ahu min ilahi wannan ma za'ida ce babu wani abun bautawa tare da Allah babu lata babu uzza babu manata babu la'ila babu isaf babu wadini babu wani abin bautawa tare da Allah wanda za a mai sallah kuma a Allah sallah babu shi da haka duk wani abin bauta da aka rike an rike ne da ƙarya an rike ne da yaudara wanda ya kai mutum ga bauta ma wannan abin bautawan ya cuce shi ya yaudare shi ya raba shi da abin da yake shine gaskiya Allah ya ce wa ma kana ma'ahu min ilah babu abin bautawa tare da Allah shi kada yake subhanallah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa idan a wannan lokacin kenan da a ce akwai abun bautawa na daban tare da Allah la zahaba da ya tahi kullu ilahin dukkan abun bauta kowane abun bauta da ya tahi bima khalaqa da abin da ya halitta kaga anan wurin sai Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa yana daga cikin lazimin wanda za a bauta mai zamanto ya taɓa yin halitta to shi kuma wanda ake bauta masa sai zama to halittar shi ake mutane suke sassaka shi su maida ya Allah kenan ka shi ke bukata zuwa ga mutane ba mutane ke bukata gare shi ba in son samu ne a ce yayi halitta da kanshi ba wai magana kanshi ba shi da ma haka yake ba shi ya halitta kanshi ba haka yake da ba sannan kuma ya halitta to sai abota ba to Allah ta'ala ya ce da a ce akwai wani abin bauta tare da Allah a lokacin nan da kowane abin bauta ya tafi da abin da ya halitta mana sai ja sai ja mulkin shi ke ce wannan nauri shi ma Allah ya ce ga na shi to amma ba haka nan bane wala ala ba'dhum da kuma sashin su ya daukaka ala ba'dhin akan sashi mana da sai wani ya hi karhin wani da sai wani ya kwace ma wani na wani amma tun da aka yi duniya har zawa yau babu wani wanda ya kwace ma Allah subhanahu wataala wani sashi na shi babu babu wani wanda ya ma Allah subhanahu wataala ba ba kere da kayan shi duk wanda ya zo duk zalincin da mutum zai ba duniya yake mallaka ba dan wurin da yake rayuwa dan da yake mallaka kuma shi ma yana kallo Allah zai kwacewa zai dauki shekara 40 50 60 saba'in shekara ɗari yana mulki kenan bayan wannan shekara ɗari kuma sai zamanto ka Allah ya ku kama ba taɓa yin shi ba kuma lokacin da yake mulkin ai ba shi ke ba mutane ba lokacin da yake mulkin ba a ɓace ma Allah ne ba taurin kai ne da girman kai da tsaurin kai irin nashi kawai amma ba wani abu ya kwatan ma Allah subhanahu wataala ba yana nan a matsayin bawan Allah to da in an ƙi ruwa bai sai saukar da su ba in annoba ta sauka gari bai isa ya ba mutane lahiya ba in Allah ya ba mutane bai isa ya hana ba wanda haka kawai ba komi bane dama suna ne yake wani cewa shi mai mulki ne cikakke subhanallah farkin Allah subhanahu wataala ya tabbata amma yasifun daga abin da suke kamanta Allah da shi daga abin da mushrikai da yahudu da nasara suke kamanta Allah da shi na bukatar da na bukatar mataimaki na cewa akwai wani abin bauta baicin Allah subhanahu wataala to Allah ya tsarkaka daga wannan alimul ghaibi Allah ta'ala masanin gaibi ne a gare mu gaibi shine ma gaba anna abinda babu gani wanda ya bace mun ba mu ganin shi yake ce mu al-ghaib wannan mu ake mu magana ba Allah ne subhanahu wataala ke da gaibin ba gaibi mu ne a wurin mu ke da gaibi wa shahadati da kuma shahada ma nu shahidu abinda muke gani da idanunmu ko muke gani da zukatanmu duka Allah subhanahu wata'ala masani shi fa ta'ala to Allah ta'ala ya daukaka amma yushrikun daga abinda suke shirka da Allah subhanahu wata'ala da shi fala tadribu lillahi al-amthal kada ku sanya ma Allah subhanahu wata'ala kamanni ko masu kama da shi inna Allah ya alamu lalle shi Allah shi ne yake da sani wa an tumla ta alamu na kuma kusan komi ba mana kan kusan ya ma Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ku ce yana kama da Allah a cikin wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗe ta da shi domin in ka yi haka ka kafarta da Allah subhanahu wa ta'ala ka jingina ma Allah ta waya قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يتكقى مصر إنما كوي حرم ربي أبنجزنا الله تعالى يارمت الفواحش الفاشوشي الفواحش جمعينينا الفاحشة wanda mu ma da wasu alfasha muke cewa wato alfasha suna ne na dangogin saban Allah dangogi na saban Allah amma saboda munin zinan aka ce alfasha za ga hankalin mutane ya ta yi gare ta wannan yana nuna cewa zina ba ta da kyau da an yi maganin alfasha kawai sai mutum ba ya tunanin shan giya mutum ba ya tunanin sata mutum ba ya tunanin modi mutum ba tunanin tambolar dawaki mutum ba tunanin komi abinda yake tunani kawai mai zina wannan yana nuna cewa lalle zina ta kai muni ta kai mugun abu ta kai mugun laifi muninta ya kai inda ya kai shi yasa da an yi maganar sabo ba hankalin mutane duk sai ya tafi gare ta to Allah subhanahu wataala ya haramta alfashoshi ma zahara mina abinda ya bayyana da gare ta wa ma batana da kuma abinda ya koyo da gare ta Allah subhanahu wataala duka ya haramta wannan mun gane ko alfawahish wato alfashoshi iri iri dukkan abinda Allah ta'ala ya haramta yana shiga cikin alfashi duka Allah ta'ala ya haramta ya haramta sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake wanda suka zama tofi tuna gare mu a cikin wannan zamani na wake-wake da kaɗe-kaɗe kaɗe-kaɗe ba su da kyawu haramun ne music ba ya da kyawu babu inda aka halatta music babu shi babu dalilin da ya halatta shi haramun ne almanzo Allah ya rabta shi kuma haka zai tahiya har tashin alkiyama babu wanda ya sai zai ce mutane halalin duk wanda ya ce mutane halalin ne ya halatta musu abinda Allah ya haramta musu duk kuma wanda ya halatta ma mutane abinda Allah ya haramta to ya zama kafiri ke domin at-tahlil wa tahrim haƙƙi ne na Allah haramtawa da haramtawa duka Allah subhanahu wataala ke da su bai da abokin tarayya ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون التي ما سسامى الجنة لنا الجيابة saboda haka alfasha ta irin waƙe-waƙe ɗin nan da suka yi yawa a wannan lokaci har ya kai ma mutane sun maida su kamar halal haramun ne ka sa gitar ka sa piano ka sa wane ne ka tama mutane ki dake da banza da wuri kai sabon Allah ka ce yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi da wake wake da ki dake ne ana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da baki in kana so lera da bakin ka ka rera waka ka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zakin bakin ka kare murya yadda kake so amma kidi manzon Allah ya haramta shi saboda za ka yi ban manzo Allah kawai kiɗi ba zai zamanto ba zai zamanto halalin ba yabon manzo Allah halalin ne to kiɗin nan ba ya zamantowa halalin saboda yabon manzo Allah in kai ka yi bid'a kenan da yaban da kiɗin duka Allah ba ya so a lokacin ana yaba annabi sahabbai sun yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawaka ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam da suke mai waka suna yaban shi suna kambama shi suna girmama shi cikin waƙarsu amma ba su taba sa kiɗi hassan bin sabit mawaƙin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ke ce mai idan kafirai suka zo suka taba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ka maida musu in sun yi waƙa ya maida musu in ma ba waƙa suka mai maida musu amma yana da gitar yana da kayan kiɗi da yake cewa Allah ba za a je a ɗauko da mara kayan yaƙi abin nan kayan kiɗi a zuwa ma ba a yi manzan Allah bai da su Hassan bin Sabit baya da waɗannan abubuwa amma zai bude baki ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma dole ne kowa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kiri da an sa kiri shikenan an gita daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yana daga cikin alamomin tashi alkiyama wadansu mutane za su su halatta kiri يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف waɗansu mutane za su kasancewa ƙarshen zamani za su suna halatta ba mutane zina yusammuna ha bi gairi ismiha suna kiranta ba da sunanta ba zina sai a zan kiranta da wani suna ba sunanta ba kamar yadda yan birni suke kiranta da sunan hira kira yanzu sunan da suke mata kenan idan ya tsaye da lalatatta ya uwa shi zai cewa nawa ne kudin hira wannan yare ne nasu tsakaninsu ta da yake lalatatta ce allah ya ɗebe mata albarka ta san me yake da shi ke wanzu allah ya ce zamani zai zo mutane zai ƙi halatta zina zai ƙi kiranta da wani suna wanda ba sunanta ba har tsakaninsu ma an kace zina sai a ce kai ba a yan barcewa haka su lalatacin tsakaninsu an barcewa haka nan kace karo ya ce ka hata an wuce na ba karo ne kaji kaji kaji yadda ake ta wannan duka hanya ce ta halatta zina ga kuma hullunoni nan da ake samu al'aura na kare kai daga zina wannan duk halatta zina ne ake ba maganin nuka da ake ba ɗiya mata su zan kisha duk halatta zina ne ake ta je ta yi sakarcinta ta yi lalatarta ta kare ba ta ɗauki ciki ba dama cikin shi ne abin tsoro ba Allah ba ga kuma ƙwayoyin da za a bata ko ta shekara nawa tana lalata radda take so al'auranta ta koma kamar ba a taɓa shigarta ba sai ta koma waɗannan duka hanyoyi ne na ba ta dama ta yi zina ga su suna waruwa yanzu ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa la yakununna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira al-harir khamra wal ma'azif ma'azif sune kayan kide-kide su gitar su fiyano waɗannan masu zaƙin wanda za a kira ka ji zaƙi ka ji daɗi su mutane an ce kiɗi a ramar da ce wa ya ce baya da daɗi ai daɗi gare shi dama ta abubuwa waɗanda allah ya haramta galibi daɗi gare su amma daɗinsu zai kuma ya sa a aje magana allah a koma kuma aiki da su kiɗi dama daɗi gare shi yasa ta cikin aljanna akwai shi cikin aljanna akwai makiɗa akwai mawa in ma so kake ka kiɗa da kanka ka iya in so kake ka saurara ka iya akwai waɗanda suka iya ga sunan makiɗa ne cikin aljanna saboda aljanna haramun ke akwai ba ga giya nan ba ƙungiyoyi ke akwai na makiɗa cikin aljanna sai wanda kake so ɗan ram kake so ga yanan in irin na kwara hannun kake so na afirka ta kudu ga yanan in irin na afirka ta yamma ga yanan in na laraba kake so duk ta yanan amma a aljanna ba a duniya ba a duniya babu wanda a duniya haramun ne dukkan wani kiɗi haramun ne in dai ba wanda nassi ya zo shi kuma wanda nassi ba za a yi kiyasi da shi ba nassi ya zo cewa akwai kiɗe-kiɗe wanda aka halatta ma mata banda ɗa namiji ɗa namiji ya zo cikin mata ya taba su kiɗi suna rawa ya tada musu sha'awa ya tada magan sha'awa daga nan bala'i su yawa tsakaninsu aka ce su babu ko ɗa namiji tare da su sai su kare abin da za su shi ma ba da gitar ba in ma za su kai sa gitar sun saba ma Allah in suka sa piano sun saba ma Allah duk waɗannan kayan masu zaki da irin waɗannan ganguna duka sun yi saban Allah da ɗan mandirin nan da muka sani ɗan ƙararrami shi ne adduf na mata ne ba na maza ba ba a kiɗa mandiri ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kiɗa ma manzan Allah mandiri ya saba ma manzan Allah Allah ba zai karɓi ya banda yawa manzan Allah ba Allah ma zai kama shi da laifi domin mai wannan sabon abu ne da ya waru wanda mutanen farko sahabbai da tabi'a ban san shi ba ya ware ne a cikin karni na wajen hudu na zuwa na biyar aka fara sa kiɗi a yabi annabi sallallahu alaihi wasallam almuhimmu dai Allah ta'ala ya gaya mana cewa harrama rabbiyal fawahish Allah ta'ala ya haramta albashoshi ma bara mina abin da ya bayyana da gare su wa ma batana da kuma abin da ya boye wal ithma kuma Allah ya haramta zunubi ana wannan atful khas ne ala al'am wal baghy bi ghayri al haqq da kuma zalunci ba da gaskiya ba wa an tushriku billahi kuma ku hada Allah subhanahu wataala da wani malami nazil bihi sultanan abinda Allah bai saukar da dalili da shi ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma Allah ta'ala ya haramta ku zanke faɗi ga Allah abinda ba ku sani ba ku zan jingina ma Allah ko kuma ku zan kirkiro wata ibada wadda Allah subhanahu wataala bai sa a yi ta ba manzo Allah bai koya ta ba wannan raddi ne akan mai yin bid'a wanda zai zo sabon abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba Allah ta'ala bai yi umarni da aikata shi ba saboda haka wannan aya aya ce mai bada tsoro sosai waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya ramta su bi tartibi ya nuna cewa ma wato yin bid'a yayin shirka girma wurin Allah subhanahu wataala ka kirkira abinda Allah bai wade shi ba manzo Allah bai wade shi ba kace addini ne yayin shirka da Allah subhanahu wataala girma haka ibn al-qayyim ya wade cikin littattafan shi lokacin da yake bayanin wannan aya saboda Allah ta'ala ya cika ayan da wa anta qulu ala allahi ma la ta'ala kuma Allah ya haramta muku ku ga ya ba Allah abinda ku ba ku sani ba saboda haka dai duka waɗannan ayoyi sun tabbatar mana da wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sibantu da waɗannan abubuwa na kamala ya sibantu da waɗannan abubuwa na cika na isa na cewa shi ne abin bautawa wanda ya dace wanda yake da ake abota ma shi kaɗai wanda yake da irin waɗannan sifofi shi ya dace a bauta ma shi ya kamata a bauta ma shi yake da haƙƙin ya zamanto duk ibadar da za mu yi shi muke ma saboda duk wanda za mu yi ma abokin tarayya ne gare mu mu yana da bukata kamar yadda muke da bukata yana karewa kamar yadda muke karewa ana rasa shi kamar yadda ake rasa ba dacin bayanin daga baya ka same shi amma Allah subhanahu wataala kana walam yakun shay'un qabla dama Allah yana nan babu wani abu da ya gabace shi kowa nan ya ga Allah subhanahu wataala nan ya iske Allah subhanahu wataala kuma kowa nan za ya bari shi kullu man alaiha fan kowa da ke rayuwa kan kasan nan karewa zai kowa ta shi zai amma Allah subhanahu wata'ala dama kayan ya halicci kowa yana kuma haka ya halicci kowa kuma zai karar da kowa kuma ya tsaya shi kadai haka Allah subhanahu wata'ala yake saboda haka ya dace a bauta mai saboda wannan kamala da ke gare da wannan cika da ke gare amma duk wanda ka rike wanda ba Allah ba tauyayye ne na kasashe ne duk wanda za ka riƙewa ko ma wane ne shi ka kamo tun daga sama har zuwa ƙasa tun daga annabawa da manzanni har zuwa ɗan autansu waye ɗan autansu ɗan autan bayan Allah wanda ya kowa raunin imani har zuwa gare shi babu wanda yake da haƙƙin abota ba annabawa ba abota musu manzanni ba abota musu saboda bayan Allah ne Allah na gaya musu cewa su bayi ne daga cikin bayan Allah kuma ga su zuwa suna roƙon Allah inda su alloli ne inda alloli ne sun zangi roƙon Allah ba sai su biya kansu bukatu ba annabawa ba wai su ce a yi masu ba ba su cima wani ya rike su su ba su ɗauki kansu Allah ba kuma ba su cima wani ya rike su Allah wala ya mura kuma an tattakidul mala'ikata wan nabi'ina arbaba ويامركم بالكفر هذا idan tun muslimun babu wani daga cikin annabawa da Allah zai bayi ilimi sannan ya ce ma mutane ku zamanto abubuwan bauta gare ni ku zamanto bayi gare ni kuma bayan Allah kuma baya umarnin ku da ku riki wani Allah subhanahu wataala ko ku riki mala'iku da annabawa su ne abubuwan bauta ba Allah ba saboda haka wannan ayoyi da ke cikin suratul suratul ali imran suna nuna mana cewa dukkan annabawa sun yarda da cewa su bayan Allah ne dukkan manzanni sun yarda da cewa su bayan Allah ne haka ma mala'iku mala'iku ma sun yarda da cewa su ba bayan Allah ne kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa cikin su duk wanda yake shi abun bauta ne wanda ba Allah ba za mu saka mai da jahannama ba mu kallon girman mala'ika da za a kaddara wa man yaqul minhu inni ilahun min dunihi zalika najzihi jahannam kazalika najzi zalim duk wanda cikin mala'iku yace ni abun bautawa ne ba Allah Allah yace sakamakon ya jahannam kuma haka zamu saka ma wanda suka yi zalunci haka aljannu su ma sun tabbatar da cewa bayin Allah ne ba su san komai ba daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya sani cikakken sani yana ga wurin Allah tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labitu fil azabil muhin aljannu sun hito karara sun yi bayani sun gane da kansu cewa lalle inda sun san gaibi kamar yadda mutane suke dauka aljani wani abu yadda mutane ke tsoron aljani ba su tsoron Allah haka yaga hatta mutunan da Allah ya jarraba da aljani mutane na tsoron shi nabi aljani abun bot aljani abokin halittar kare Allah ya halicce shi tsoron me za ta yi mishi yaga mutum na mutum na rukiya yana tsoro kaga ba ka iya rukiya ke kai da ke da alkur'ani kuma ka koma kana hirgita da aljanna ya fi sai ka shi ma ya ja baya tsoron me za ka yi shi me ke gare da tsoro me za ya baka tsoro cikin aljanna halitta ne kamar yadda kake halitta in ka yarda ka shiga sabon Allah imanin ka ya rauni nan kare aljini zai rena ka ma kana da imani kana da riko da addini aljini tsoron ka yake haka kawai ma baka karanta mai komai ba tsoron ka yake kanka karanta mai komai a wurin mai aljanin a wurin wanda aljanin ya sha wanda za ka bar duniya kakka karanta komai inda kana da cikakken imani tsoron kai ke to bare ka karanta mutum na karanta ƙur'ani na tsoro da ya yi wata ƙara ga mutum shi ma da ya razana wallahi akwai malaman da ke hitowa da gudun tsaya daga ɗakin da suke rufe takalminsu ma barwa suke da gudu za ka ganin mutum ya yi aljani ya yi gub zai shaƙe shi kawai sai mutum ya aljanin ya shaƙe ka yana ya shaƙa kamar mutum ne ya shaƙe ka ka karanta mai aya dole ya sake ka dole ne duk ƙarhin shi in ka karanta mai aya daga cikin ayar alƙur'ani daidai ya shaƙe ka sakin ka zai in ba dan ƙarhin ayar alƙur'ani ba wake iya zanna ya wani rukiya bayan yiwa yana da wuya saboda ƙarhi gare su ƙarhinsu ya kai ƙarhi aljanu maza ka rike shi yayi yayi ya kasa kurcewa kai ɗai hikin nan ne wurin shi ba komi ba ne amma mi albarkacin ayoyin alkur'ani sai ya rauni sai kuma ba kowa ba to haka mutane suke tsoron aljanu wannan masu addinin wake nan waɗanda suka hito ga hili suka ce za su yi da kiyi kenan su ma tsoro suke ji to ina ga wanda ba su ba sai ta kalla aljani kamar wani Allah ne hanya ma aka ce akwai aljanu zai ga mutum baya bi wa ce ma akwai su hanya ma wuri ma aka ce akwai su ba ka iya wucewa wurin an koma kamar wani ana shirka ya ga mutum ya zo ya gewaye ya wuce ba ruwanka da su harkar su da mataka da su bayan Allah ne kai ma bawan Allah ne duka Allah ya kawo ku duniya don ku bauta mai kuma galaktu dinna wal insa ila duka bayan Allah ne da kai da su to amma mutane sun dauki aljini wani abu daban kuma yadda aka dauki mala'ika wani abu daban dukkan su bayan Allah duba wanda Allah ya ce ku ji tsoron shi babu Allah cewa ya ku ji tsoro na ni kadai wala takhshawhum wakhshawni ku ji tsoron kada ku ji tsoron su ni kaɗai za ku ji tsoro a tsoro ibada ne kamar kamar Allah ya ce kakkai ma kowa sallah shi ne sallah ba ma kowa ita sai Allah to haka ma tsoro ba yin tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala wala takhafu mukhafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na in dai ku mu'mini ne saboda haka baki ɗaya ba a tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala Allah shahid dai cewa kowa da kowa bawan Allah ne kowa da kowa mallakan Allah ne kowa Allah ke sarrafa shi yadda ya ga dama babu wani wanda ke sarrafa kanshi sai da tasrifin Allah kowa da kowa to tunda haka nan ne ashe Allah subhanahu wataala shi kamata mu sanya saman kowa da komi shi kadai za mu jin tsoro shi kadai za mu dogaro da shi shi kadai za mu bauta ma shi kadai za mu yi musalla shi kadai za mu roƙo shi kadai za mu dogaro da shi shi kadai za mu tunanin ya iya bamu ma duk wanda ba shi ba aikin banza ne wanda ka rike wanda ba Allah ba ka rike banza Allah ta'ala shi kadai ne abin riko wanda duk wanda ya rike shi to ya rabauta da rabo mai girma ya samu babban rabo duniya da lahira ya samu kwanciyar hankali duniya da lahira wanda kuma ya saki Allah ya tabi ya tabi a duniya ya tabi a lahira abinda muka wani dai Allah ta'ala ya ba mu ladan su inda muka yi kuskure kuma Allah ya yi Allah shi ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin kasanmu Allah sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alheri ɗan uwa da uwaye da abokai da malamai da suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya kansu da gafara Allah ya musu rahama mu kuma da mukai saura Allah ya sa mu suka da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين